الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا إشرين دا biyu ko da uku ga watan Zulhijja wata na goma sha biyu a jerin watannin musulunci hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 muna cikin karatun littafin bulugul maram min adillatil ahkam na alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala karatunmu wanda ya gabata mun tsaya a cikin a ƙarƙashin babi na shurutus salah hadisi na 224 za mu tashi bisa kan hadisi na 225 wa an amir ibn rabi'ata radiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi lailatin muzlimatin fa ashkalat alaina alqibla amir dan rabi'a yaddan Allah ta tabbata a gare shi yace mun kasance tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin wani dare mai duhu fa ashkalat alaina alqibla sai alqibla ta yi mamu rikici fa sallaina sai muka yi sallah falamma tala'at ash-shamsu ko da rana ta bullo idan nahnu sallaina ila ghairi alqibla sai gashi mun yi sallah ba wajen alqibla ba fa nazalat sai ayan nan ta sauka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah a duk inda kuka juya to can ne wato can ne ɓangaren da Allah yake akhrajahu tirmidhi wa da'afahu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi kuma ya raunana shi wannan hadisi cikin shi akwai karantar da mu hukuncin musulmin da ya samu kanshi cikin wani yanayi ko na balaguro ya zama dare ya yi kuma bai san ina ne alƙibla take ba kuma bai samu wanda zai gwada mashi alƙibla ba kenan zai yi hasashe kawai ya yi sallah duk da hadisin yana da rauni amma wato wasu dalilai sun karfafa shi kuma malaman fiɗo sun tabbatar da aiki da abin da hadisin nan ya ƙunsa shine cewa duk lokacin da mutum alƙibla ta rikice mashi to ya za bai san inda alƙibla take ba babu wani mutum kusa wanda zai tambaye shi babu wasu hanyoyi ko alamomi wanda za su sauƙaƙe mai sanin alƙibla to ya ne za a daidai lokacin to daidai lokacin kawai zai yi hasashe zai yi hasashen inda alƙibla yake kawai ya yi sallan shi kuma insha Allah ta'ala sallan shi ya yi sai dai malamai sun yi maganganu bisa kan idan ya yi hasashe ya yi salla daga baya ya gano ba alƙibla ba ce amma jumhurin malamai mai yawan malamai fatawansu shine cewa idan dai mutum ya yi hasashe ya yi iya ƙoƙarin shi wajen lalaban alƙibla sai bai same ta ba ya yi sallah a kan kirdado daga baya ta bayyana ba alƙibla ba ce wayan sahiya ta yi watakila in cikin dare ne ma'ana daga baya dai ya gano inda ya sallan nan ba wajen alƙibla ba to sun ce ba sai ya saki ba wannan shine fatawan hanabila cewa matukar mutum ya ijtihadi amma akwai malaman da suka ce ko ya yi ijtihadi ko bai ijtihadi ba inda ya kawai ya rasa ina ne alƙibla ko ya kokarta wajen nema ko bai kokarta ba inda ya yi hasashe ya sallah kawai ba sai ya sake ba ta yi wannan kuma shine fatawa hanabiya suka ce kawai da mutum ya rasa alƙibla to duk ma inda ya dosa ya yi sallah ta yi domin saboda fa aina ma tuwallo fa samma wajhullah suka ce wannan aya haka take nuna ba duk inda mutum ya juya to can ne inda nan wajahullah yana ana nihin wato jihatullah ana nihin can ne jihar da Allah yake dan wajahu nan ma'anan shi jiha ake ni nan bangare wato idan mutum ya hasashi wani bangare yayi sallah to ya dace da bangaren da Allah ta'ala yake sallan shi tayi abin da yasa kuma aka ce inda Allah yake saboda duk mai sallah Allah yana huskanto shi kamar yadda hadisi ya tabbatar mai sallah Allah yana huskanto shi idan shi ma ya huskanto Allah da zuciyan shi da tunanin shi sai Allah ya ci gaba da huskanta shi da huskan shi mai karamci in kuma ya kau da kai da zuciyar shi ya shiga wani labarin duniya ko wani tunane-tunane shikenan sai Allah ya kyale shi don haka dai a takaice wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu dalilin da yasa aka saukar da wannan aya shine an saukar da ita ne akan wanda alƙibla za ta rikice mai bai san inda take ba cikin duhun dai akwai kuma malaman da suka ce wannan aya an saukar da ita ne domin sanya zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya mai umarni da shi da sahabban shi su yi hijira zuwa Madina. To sai suke tunanin yanzu sun yi nisa game da Masjidul Haram da yake Makka. Sai Allah Ta'ala ya saukar da wannan aya yace walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Wasu kuma malamai suka ce an saukar da wannan ayan ne akan sallan nafila cikin balaguro. Wasu malamai haka suka ce dalilin saukar da ita suka ce kan sallan nafila ne cikin balaguro ma'ana ayat duk inda kuka juya da fuskan ku ko alƙibla ko ba alƙibla ba kuka yi sallah a cikin balaguran ku sallan nafila to kun dace da jihar da Allah yake fasamma wajhullah kenan dama malamai suna buga hujja da wannan aya wajen halaccin mai balaguro ya iya yin sallah ba sharadi bane sai ya kalla alƙibla a cikin wato amma sallan nafila saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma taɓa yin sallar farilla ba bisa dabba sai sau guda sau guda wanzu Allah ya taɓa yin sallar farilla bisa dabba shi ma dalili ke akwai shi ne suna cikin wani balaguro lokacin sallah ya yi lokacin sallah ya yi kuma gashi sama ana ruwa kuma ƙasa ta jiƙe da ruwa kawai sai manzon Allah ya umarni a yi kiran sallah aka yi kiran sallah bisa dabba manzon Allah ya umarni a tada iqama aka ta da ya kama manzan Allah ya buga dabba shi ya wuce gaba aka jera aka yi sallah a haka to kaga ko gobe mutum ya shiga balaguro wuri ya caccaɓe kuma sama tana ta zubar da hawaye to bai kamata ba ka ce sai ka sabu ko ka yi sallah kai imani gare ka ka jiƙa wandanka ka jiƙa balaluwarka da rigarka wanda ke da kwai shine musamman ma in motar da kuke balaguro mai buɗaɗɗen baya ce kawai sai ku tsaye da motai a shiga ciki daga baya a yi sa a yi ruku a yi sujada wanda take da buɗaɗɗa ba ana iya sallah Yannan in kuma ba ta yi wa a yi sallah to kawai sai a yi sallah yanda ya sawwaka ko da da nuni ne saboda musulmi ba a yarda ba ya yi sallah bai huskanci alƙibla ba sai da larura akwai halaye wanda ake yahi ma mutum huskanta alƙibla daga cikin halayen kaga misali akwai rashin lahiya marar lahiya wanda fuskan shi ta juya wani wuri inda ba alƙibla ba kuma kowa ya wace ya bar shi kuma shi ciwon nan ya mai tsanani bai iya juyo kan shi babu wanda zai juyo shi kuma ga lokacin sallah ya yi yana tsoron lokacin sallah ya wuce to dole ne nan wurin ya yi wannan sallah haka nan zai yi ta ko ba alƙibla ba iya inda fuskan shi ke fuskanta nan zai yi sallah haka nan domin ba a barin sallah saboda wani dalili in ka lura duk dalilan da mutum zai kawo ya ce su suka hana shi to Allah wato ya cikin hikimar shi a cikin wannan shari'a tashi an ga yanda za ka yi sai dai in baka sani ba da haka in ma ba ka da alwala za ka yi taimama in ma taimama ta gagara za ka yi ta haka nan in ma ba kayan ka duka najasa gare su babu wasu to za ka yi da kayan masu najasa in kuma babu kayan ma za ka yi suntur in ta kama da haka ita dai sallah don can ka ce baka yi ba to kuma dukkanin wa'annan karatuttukan da malaman fiƙi suke faɗa mana cewa in mutum ba kaza zai yi da kaza in ba kaza zai duka cikinsu akwai ƙalubale ga wanda yake cikin gari zanne lototo sallah ta wuce shi ba sai didi ba sa dada kawai yana zaune ya miƙe kahuwa wanda hammaran lahiya da mai uzurruka duka an ce yayi kaga sallah ga musulmi ba karama abu bane ba a musulmi ba zai yi sake ba sallah ta wuce shi sai dai in ta kama shi ne ba tare da yaso ba ko kuma ba tare da zaɓin shi ba daga cikin halayen da ake yaye ma mutum idan bai fuskanci alƙibla ba shine wanda wannan hadisin ya faɗi idan mutum alƙibla ta mai rikici ya rasa ina ne alƙibla kwata-kwata bai san ina ne alƙibla to shikenan wannan mutumin duk inda ya fuskanta yayi sallah shikenan tayi akhrajahu at-tirmidhi wa da'afahu at-tirmidhi ya fitar da hadisin nan ya rawan nashi wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi huraira yardan Allah ta tabbata a gare shi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatu abinda yake tsakani mahudar rana da mahaɗar rana alƙibla ne rahu tirmizi wa ƙabahar bukhari tirmizi ya rawaito shi kuma bukhari ya ƙarfafa shi wannan hadisin shi ma yana zance bisa kan sharaɗi daga cikin sharaɗin sallah shine fuskantar alƙibla kamar yadda wancan hadisin ya yi magana fuskantar alƙibla sharaɗi ne daga cikin sharuɗin sallah dole mutum ya fuskanci alƙibla to amma ana bayanin wasu halaye waɗanda su an togace su ciki kamar waɗancan wanda muka ambata sannan wannan hadisin ya nuna muna cewa wanda zai yi sallah ko dai ya zamo mutum ne wanda ga alƙibla nan yana gab da ita kamar wanda yake makka ko kana makka ga ka'aba nan kana gani ita ce alƙibla ko to ga ta nan kana gani to wanda yake ganinta aka ce in yayi sallah ya karkace mata ko ɗan ƙaƙani sallah shi bata yi ba yanzu dole so ake sai ya huskance ta da kyau saboda gashi nan yana ganinta to in kuma mutum baya ganin alƙibla baya ganin ka'aba kar misalin a ce maraɗi ne mutum yake to yanzu nan maraɗi ka ga ba ka ganin ta kuma ba ma ganin ta ba ko ce ma aka yi karanci da Allah na inda ka kalla nan ne take sai ka yi shakku akan karanci ko karanci yanzu nan za mu sallah muka fuskanci nan wurin za ka ce to kowa ya zo ya dafa qur'ani cewa nan alƙibla ka'aba ce ya kalla in ce a mu ba mu dafa sai dai mu ce muna da kyauta tsammani in ma ba mu dace da ita ba to mun fuskanci wajeje inda take kenan ya halatta wanda baya ganin alƙibla kai tsaye fuskanci wajejen inda take kawai da kayi wajejen inda take shikenan ka biya wanda yake ganin ta shi sallar shi bata yi ba dole sai ya huskance ta gaba ɗaya wanda kuma baya ganin ta yana nesa da ita to sallar shi ta idan ya huskanci jihar da take yankin da take nahiyar da take kai zaka huskanta shi kenan sallan ka yayi to shine abin da wannan hadisin yake nihi da yace ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun ai duk abin da yake tsakanin mahudar rana da mahadar rana alqibla ne na dukkanin wannan mahudar ranai da mahaɗar ranai in ka fuskanci nan ko nan ko nan ko nan ko nan ga alƙiblar kanan ga mahudar rana nan ga mahudar rana nan to yanzu cikin wato tsakanin mahudar rana nan ta yankin da ka fuskanta alƙibla wannan kuma hadisin manzo Allah yana magana ne da mutanen Madina saboda su mutanen Madina alƙiblar su tana daga ina alƙiblar su tana daga daga kudancin madina ne gon saboda haka su idan suka fuskanci alƙibla to zai zama na mahudar rana tana yanzu in alƙiblar sunan ne kamar inda fuska ta take to mahudar rana su tana nan mafaɗar rana su tana nan to shi yasa manzo Allah sallam sai yace abin da ke tsakanin mahudar ranan da mafaɗar rana kenan duka wannan espace ɗin da yake tsakani gaba ɗaya alƙibla da mutum zai koma can gehe sai ya fuskanci haka alƙibla ce kuma wannan yana cikin sauƙi na shari'ar musulunci in ba don haka ba da mutane sun sha azaba domin da a ce alƙiblan nan an tilasta duk inda kake sai ka kalli ka'aba kaɗai sallaka ta da an shiga uku kuma da duk in za a salla sai an nemo injiniyoyi ƙwararri an sa na'urori an ta haskawa ko da yanzu ana ta wahala to alhamdulillah shari'ar musulunci sauƙi gare ta wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraji Allah bai sanya muku wani kunci ba a cikin addini saboda haka sai ka ganan wurin yanzu an zo an yi sau shirgege mai tsayi ko a gaban ka'aba ake wannan sauyin ya wuce girmanta kowa kuma ya kalli nahiya kuma sallashi ta yi saboda so ne ake ka kalli yankin da take nahiyar da take in ka kalla kawai sallan ka yayi to wannan shine don haka wanda alƙiblar shi take kamar yanzu mu da alƙiblar mu tana ina daga mahudar rana ko don haka mu sai a ce mamu mu ba ce mu za a yi ba ma bayan da mashariƙi wal magharibi qibla a wanga da mutanen Madina ne ake mu sai dai a ce mamu ma bainal janubi wa shimal qibla sai a ce mamu ai abin da ke tsakanin kudu da arewa duka alqibla ne don haka in ka fuskanci haka duk tazara take tsakanin kudu da arewa gaba ɗayan ta alqibla ce ita to haka nan wanda alqibla shi take yamma haka nan ne duk ko ina ne a kiblan ka take to bangarorin biyu wanda suka sanya wanda a kiblan ka take tsakiyar su to gaba ɗayan su su ma suna cikin nahiya wadda ya halatta mutum ya fuskanta ma'ana dai wannan hadisin yana ƙarfafa ra'ayin malaman fiqh waɗanda suka ce abinda aka yi umarni shine huskantar wajen da alƙibla yake ba dole sai an huskanci ita ka'abai ba saka ce ita ka'abai yana zama cilas a huskance ta ga mutumin da yake can rahu tirmidhi wa qawahu al-bukhari wa an amir ibn rabi'a radiyallahu anhu qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli ala rahilatihi haythu tawajjahat bih muttafaqun alayhi zad al-bukhari يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة daga Amir dan Rabi'a yadda Allah tabbata a gare shi yace na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana sallah ala rahilatihi akan raqumin shi haisu tawajjahat bihi duk inda raqumin ya fuskanta da shi muttafaqun alaihi zadal bukhari bukhari ya kara yumi bi ra'sihi yana nuni da kanshi walam yakun yasna'uhu fil maktuba kuma bai kasance yana aikata haka ba a cikin sallar farilla to shi kuma wannan hadisin na Amir dan Rabi'a yana karantar da mu sallar nafila bisa dabba cikin balaguro to wannan ya halatta yana cikin sauki da rangwame shi ma na shari'a ta yi rangwame mutum ya iya yin nafila dan ya ƙara yin guziri na alheri cikin balaguran shi yayi nafila yana bisa dabban shi to sai dai sai dai yin nafila bisa dabba akwai larurori guda biyu. Larura ta farko wanda yake cikin balaguro yana buƙatar sai ya tsaida balaguron. Larura ta biyu wanda yake cikin balaguro yana bisa dabba kuma yana buƙatar ya fuskanci alƙibla. To duk shine musulunci ya sauƙaƙe ma waɗannan larurorin. Ka iya ka ci gaba da tahiyar ka ba tare da dabba ka ta tsaya ba, kuma ka iya ka yi sallah ba tare da ka fuskanci alƙibla ba. Duk da fuskanta alƙibla sharaɗi ne cikin sharuɗan sallah, to an sauke maka shi idan za ka yi nafila cikin balaguro kuma wato kaga sai ka ci gaba da tahiyan ka ba tare da ka tsaya ba kuma ba dole ba sai ka fuskanci alƙibla kawai sai ka yi sallan ka shine abin da wannan hadisin yake nuna muna cewa duk inda ma dabbai ta fuskanta mutum zai yi to kaga wannan shi ma yana cikin lokutan da aka yi rangwame aka ɗebe su don fuskanta alƙibla dole ne amma akwai lokuta wanda hadisai sun tabbata cewa in mutum ya yi sallah ba tare da ya huskance ta ba babu matsala kamar wancan da na ambata kamar irin wannan mutum zai yi nafila cikin balaguro bisa dabba to kaga yanzu kuma ba dabbobi ba muke hawa motoci ne da jiragai na ruwa da jiragai na sama su ne ake hawa to mutum idan zai yi sallah ko ta farilla ko ta nafila a cikin balaguran shi yana bisa waɗannan abubuwan hawan to abin da ke da kwai shine in dai mutum ya sami ikon yin ruku'i da sujada ciki da kyau ba tare da takura ba to kawai yayi sallar shi da kyau tare da dukkanin sharuɗan ta ka sami ikon ka iya fuskanta alƙibla ka fuskance ta ka sami ikon ka iya tsayuwa ka yi ruku'i ka yi sujada ka yi sallah da kyau to kai in kuma baka sami ikon haka ba to za ka yi ne gwalgwadon damar da ta samu in dai mutum yana jin tsoro in kuma mutum a yana ganin wannan balaguran da nake cikin jirgi ayawa uku ce yanzu kuma lokacin azahar ne in dai na yi haƙuri na sauka ƙarshen lokacin azahar ne zai zama harkon lokacin la'asar to nan kaga babu matsala sai ka bari sai ka sauka in ka sauka sai ka haɗa ko tunda su salloli ne wanda ana haɗa su to amma yana in salloli ne wanda suna haɗuwa babu matsala ka yi balaguranka daga baya ka haɗa su ko ka yi jam'u takdimu ko jam'u ta'khir in kuma salloli ne wanda ba su haɗuwa kana jin tsoron kuma lokacin sallah ya wuce to dole ne ka yi wannan sallah ko cikin jirgin ruwa kake ko cikin jirgin sama kake ko cikin mota kake dole ne ka yi ta kuma za ka yi ta ne gwalgwadon damar da ta samu gare ka dokokin sallah gaba ɗaya su ake ka kawo su amma gwalgwadon wanda ka kasa sai ka bar shi kawai an ɗauke ma idan tsayuwa ta gagare ka to sai ka yi daga zaune idan daga zaman ma ba yayyuwa a yi duke-duke kawai sai ka ɗora nuni kenan idan alƙibla tana huskantuwa sai ka huskance ta idan huskanta ta ya gagara shikenan sai ka ci gaba da sallanka fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah wali abi dawud min hadisi anas radiyallahu anhu wa kana idha safara fa arada an yatatawwa istaqbala bi naqatihi alqibla فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن a lafazin abu dawuda ta hadisin anas yadda Allah tabbata gare shi yace wa kana kuma ya kasance sallallahu alaihi wasallam idan safara idan yayi balaguro fa arada an yatatawwa'a sai ya so yayi nafila istaqbala bi naqatihi alqibla sai ya huskanci alqibla da taguwan shi fa kabbara sai yayi kabbara thumma salla haythu kana wajhu rikabihi sannan sai ya ci gaba da yin sallah duk ma inda huskar dabban shi ya kasance kenan wannan ya nuna da farko in mutum ya sami ikon ya huskantar da dabban shi zuwa ga alƙibla don ya yi kabbara harama shi kenan yanzu kana bisa jakki sai ka huskantar da jakkin nan ya kalli alƙibla kai kabbara harama to ka ci ta jaki ya ta kalla alƙibla haka ƙari na ga ba wannan zancen na haka sai ka ida yanzu duk inda ya huskanta kawai ka bi shi je ku tai sannan daga cikin wajajen da aka yi rangwame kan fuskanta alƙibla akwai lokacin tsananin tsoro idan mutum ya shiga cikin tsananin tsoro tsoron nan watakila wani makiyi ne yake neman shi makiyi yana neman ka a guje ka tsere kana gudu yana bin ka kawai sai lokacin sallah kuma kana jin tsoron lokacin yana iya wucewa to sai fa kai sallan nan kana cikin gudun nan malam kaga amma dai nan wurin an yahi maka fuskantar mi alƙibla nan an yahe ma fuskanta alƙibla amma za ka yi sallan nan ko wani zaki ne ya biyo ka kana cikin dokar daji mai tsawo kuna ta kai da zaki ka tauka da gudu ya biyo bayanka ko kuma wani wani naman daji mai cizo ya biyo ka kana nishi kana neman mafaka ka hirgita kawai sai lokacin sallah yayi kana cikin wannan gudu to za ka yi ta a ka'ida na musulunci ba uzuri ba ne ka ce ina cikin tashin hankali ina ni ina na gama ta sallah a yan can yi ka ai dole ne kai sallah sai dai aya alqur'ani cewa ta fa in khiftum farijalan aw rukbana idan kuna cikin tsoro hali na tsoro to sai ku yi sallan nan rijalan kuna cikin gudu ko kuna tahiya da ƙawahonku aw rukbanan ko kuma kuna akan abubuwan hawa mustaqbil alqibla aw ghairu mustaqbiliha ko kuna huskanta alƙibla ko ba ku huskanta shi don haka hali na tsoro mutum yana cikin yanayi na tsoro da hirgici to lokacin shi ma ana ɗauke masa huskanta alƙibla وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الترمذي وله علة دقى أبو سعيد الخدري يبدأ الله تتبت أجريش lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, ƙasa gaba ɗayanta wurin sallah ne, sai makabarta da ban ɗaki. Tirmidhi ya rawaito shi kuma hadisin yana da illa. To kamar yadda wato muka sha ambata cewa illa wani wata ‘yan matsala ce ɓoyayya da take shigowa cikin hadisi, sai ta lalata ingancin hadisi, kuma ba wanda ya santa sai manyan malaman hadisi. don haka manyan malaman hadisi wanda suka yi fice a cikin ilimin hadisi irin su ibn hajar al-asqalani wa'annan su ne za su yi maka bayanin illa amma idan malami ba ƙwararre ba ne ɓangaren hadisi kawai shi dai ƙwararre ne ɓangaren ya karanta ya fassara yana iya karanta ba ya fassara haddasa yi bukari da kutubu sutta duka zai iya karanta su to wanga bai iya ganin illa tana yiwa wajen ganin illan ma shi ma ya kawo wata illa don haka illa cikin ilimin hadisi nan maraɗiwa ke ganin illa hadisi akwai shi babu shi to nijar ha gaba ɗai nijar ma ba mu san shi ba in akwai shi ba mu da shi wanda ya karatun da za a cewa shi wanga malamin ya san illolin hadisi a nijar tana yiwa akwai nijar da faɗi sanin shi ne abba mai bau don haka malamin da zai fasanin illa shi yasa malaman hadisi in za su gai menene illa sai su ce al'illatu amrun khafiyun yaqdahu fil hadis fa yukhillu bi sihhatihi wani lamari ne boyayye yake shiga cikin hadisi sai ya bata ingance shi wala ya'rifuhu illa al-jihabiza min al-ulama babu wanda ya san shi sai shirga shirgan malaman hadisi to shirga shirga ko ai wahala gare su ɗan ƙwarori tun zamanin da balle zamanin su haka yanzu ka kewaye duniya ma gaba ɗaya ba kamar zancen Nijar duniya gaba ɗaya ka kewaye ta to za ka lissafa su ga yatsunka su ƙari kamin yatsunka su ƙari malaman da suke da ilimin hadisi wanda za su iya zaƙulo illa hadisi ƴan ƙwarori ne haka kaga albani Allah yi mai rahama yana cikin malaman da Allah ya ba kwanya ya ba su kwakwalwa bangaren ilimin hadisi wanda hallita tafan da suka jima a cikin ilimin hadisi sai da ya zo ya bi su ya sake yi masu da ta musamman wannan ba abu bane mai sauki yanzu ku gaji mutum ya ce karatun hadisi yayi dan ya samu diplomin amma ba yana nihin ba ya gani kuma karatun hadisi yana cikin karatu mai wuya wanda in dai ba Allah azurta ka ba da kai ba kan shi kamar da ka sa a karatun boko wato akwai bangaren da in ba ka da kai kai da kanka ma ba za ka yarda ka shige shi ba da an zo an ce to za a rabu kowa ya zaba to sai ka kalla ka ga kai wani irin kai ne gari idan kai baka yarda da kanka ba to kai da kanka za ka yi ba ashabu yamin ma ashabu yamin ashabu shimal ma ashabu shimal ko wa kuntum azwajan salasa kawai sai ga ararrabu wanga yana wanga yana wanga yana dan haka to haka nan ne ilimin hadisi ko cikin ɗalibai in ka ji ɗalibin da ya ce shi ɓangaren hadisi zai karanta to cikin biyu ne ko dai shi wannan ɗalibin bai san menene hadisi ba rabon ayin ya kai shi akwai wanda ke shiga bai sani ba daga bai tala dama ko kuma a ya san me hadisi amma ya yarda da kwanyar da ke gare shi ne ya yarda shi kan shi yana ɗauka wannan wato ilimin na hadisi da ilimin hadisi ba abu bane mai sauki wanda za kan shi za in kaga in ka je ka shiga cikin dajin nan mai nisa kaga lungunan da ke cikin shi da irin aikin da malamai suka yi sai dai ka ƙara girgiza ka ce Allah saka malamanmu da alheri Allah ya ji kansu kuma lokacin za ka ƙara gane daƙiƙancin wanda ke mice kawa ana jami'a yana cewa hadisi ƙarya ne yana cewa lokacin za ka ƙara gane lallen nan ba ƙaramin daƙiƙi ba ne ba bai ma san kwata-kwata inda duniya ta dusa na haka wannan hadisin yana da illa amma amma saƙon da ke cikin hadisin tabbatacce ne domin ya ce ƙasa gaba ɗayanta wuri ne wanda ana iya yin sallah ko mun karanta shi a can baya cikin tabbataccen hadisi lokacin da aka yi zancen taimama wa ju'ilat liyal ard masjidan wa tahuran dan haka ƙasa gaba ɗayanta masallaci ne ko ina sallah ta kama ka kawai kana iya kabarta ta kai sai ina illal maqbara wal hammam sai makewaya da da abin nan da makabarta to su wa'annan guda biyun da aka togace su makabarta makabarta ba a sallah ba a sallah cikin makabarta sai sallar gawa da ake yi cikin makabarta shi ma a bisa larura amma in banda wannan ba a sallah cikin makabarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana dan haka in kai ka saba wa annabi ba a sallah kuma kanka ce a ai da yake nan babu kaburbura ko akwai kabari wurin ko babu ba a yin sallah cikin makabarta inda aka kewaye aka ce nan makabarta ne wajen rihe mutane to ba a yin sallah nan wuri ko da daga wani gehe ne kace ainihin babu kabarbarra ba a sallah cikin makabarta to me yasa abba a cikin makabarta sai wasu malamai suka ba da amsa cewa saboda najasa to wannan amsa ba ga masassa ba ce ina najasa take makabartan musulmin zaka ce wa najasa don haka musulmi ba najasa bane ba musulmi mai tsarki ne mai daraja ne mai karamci azan Allah ya ce innal muslima la yanjus saboda haka musulmi baya najasa amma abin da yasa aka hana sallah a makabarta saboda wato saddu zari'a ne a toshe kofa ta shirka wannan dalilin ne yasa aka hana sallah a makabarta toshe hanya ta shirka saboda idan yin sallah makabarta zai sa wasu jahilai su ɗauka to akwai wata falala ko akwai wani matsayi tunda akwai su wani nan kwanci musamman ma in makabartar ya zama akwai wasu manyan malamai mashahurai ko wani to lokacin ya ƙara tsananin zama haram kuma kaka ɗauka cewa sai makabarta gaba ɗaya ko kabari guda ne in dai akwai kabari wajen baka sanya shi gaba kai sallah yanzu da za a cewa wato nan wurin a zo a yi kabari na wurin aji shikenan ba za a yi sallah ba nan wurin duk wanda suke cewa ai ga masallacin Madina na wurin akwai kabarin Annabi da kabarin waye wannan ka kyale su an bid'a ne kuma suna da manufa kuma mummunan manhaji manhajansu mummuna shine saboda duk inda yan bid'a suke a duniya su cikin kaburburan waliyansu suke sallah a masallaci duk inda wani babban mutum nasu ya mutu ko wani babban shehi to sai ma sun gina masallaci akan kabarin shi ba su kai shi makabarta irin ta sauran mutane sai dai su bar shi cikin gari sai a kewaye sai a yi wani masallaci wurin sai a zo ana neman albarka ana kai sadaka ana nafila raka a bidiyo azu to wannan bai halatta ba saboda ma gudun wannan matsalan ne yasa aka hana yin sallah a makabarta a musulunci saboda haka ba a yin sallah cikin makabarta gaba daya sallah ta gawa in yi zamana an rihe musulmi ba tare da an yi mai sallah ba to babu laihi a shi a yi mai sallah can makabartai amma in banda wannan ba a sallah to sai makewaya ita kuma makewaya abin ta karare yake ko wannan karare yake makewaya wuri ne na datti duk da hammam a wajen mutanen da da hammama a wajen mu duka akwai bambanci da wurin da suke ce ma hammamu kamar wurin da ke da kwai ruwa inda mutum zai iya zuwa dan yi wanka ko kuma zai je ya turara turare da nan ne ake ce ma hammam to ala kulli hali dai ban daki min zai ta muka sani saboda haka saboda akwai najasa wurin ita saboda najasa ne ba a yin ba a yin sallah ko da ka makewayarka tana kamshi a san yanzu akwai wanda suke wucewa da makewa ƙure daki saboda ci gaba na rayuwa da makewaya cikin dokar daji take mutane da lokacin suna zaune lahiya ba mu yarda ya shigo da makewaya gidan shi ma balle cikin ɗakin shi cikin dokar daji duk wanda ya ji kayan shi sai ya je can yayu shi nan ya dawo hankali kwance kuma tun da makewayu dama dandali ne na taruwar shedanun aljannu kaga an yi nisa da su ko sai mutane suka zauna lahiya ba su da aljannu tare da su saboda wurinsu daban wurinsu daban da mutane suka waye suka ci gaba sai suka ce to kudan shigo mana sai suka shigo da abin cikin gida ana kai makewaya cikin gida gehen gida da mutane suka ƙara wayewa suka ƙara ilimi sai suka ce ka shedanin nan bai kamata mu bar su baje ba kamata su wuce ƙure ɗaki kai sai suka ɗora yin makewayu can ƙure ɗaki shi yasa kaga yanzu duk in ka ƙirga mutum ɗaya biyu to na uku aljani gare shi da katar da mutane garar da fasa ɗaya biyu to na uku mai aljani ne ɗaya biyu da cikin mutum uku to guda aljani gare shi da maza da mata kowa shi ɗanin aljani gare shi mutane ana ta fama saboda hanyoyi ne da dama wanda muka bi muka gayyato su wannan ɗaya daga cikin hanyoyin da aka bi kenan wajen nuna a gayyato su yanzu so ake su zo a yi mu'amala tare wani ma sai ya ce a su wuce ke ƙuriya da wani ma ba wai ƙuryar ba ma can inda suke ya ma ɗara inda yake suke ƙurye shi yana daga baki-baki a ga dole a samu matsala janusi ta rabke mutane to ya kamata idan ma kewayar mutum can cikin ɗaki take ta ɗora tsarkake ta ɗora tsabtace ta kuma ya lizumci rihe ta kuma ya yawaita zikiri duk in zai shiga kai taki yamanci ko ya gafala ga zikirin shiga in ya shigo amfanin shi ya gama kawai sai ya rihe kuma duk tsarkinta ba a sallah cikinta ko da kullum sai ka wanke ta da soso da sabili ka fesa turare ciki to ba a sallah cikinta ko suka ya taso matsayin rawa tirmizi wa lahu illa wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla fi sab'i manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi hani ayi sallah a cikin wajaje guda bakwai المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعظم العبل وفوق ظهر بيت الله تعالى رواه الترمذي وضعفه manzo Allah ya hani ayi sallah wajaje bakwai shine cikin juji da da mayanka da makabarta da tsakiyar hanya da banɗaki da wajajen wato gurhanawar raƙumma wurin taruwansu da kuma saman ɗakin Allah ta'ala tun da ya rawaito hadisin nan kuma yace da ibi ne na haka da hadisi da ibi ne amma duk abin da ke cikin shi gaba ɗaya yana da shaidu akwai hadisai wanda suke ƙarfafa shi su ne shawahid na haka akwai hadisai daban masu inganci wanda suke ƙarfafa wannan maganganun wuri bakwai dai aka zana ko wuri na farko shine almazbala almazbala shine juji inda mutane suke zub da shara da ababe masu datti a da a cikin juji hakkanin mutane kake tardawa ciki yanzu kuma da mutane suka wuce ke lokacin jahiliya kaga ba ka da kanun mutane ko sai da kyal ka samu kai guda a cikin yuji to wurare ne wanda komi ana yaddawa nan wurin duk abin da dan adam ke takama da shi na rayuwar duniya to in kana son ka dauki wa'azi ka je cikin juji ka gani sai ka tarda karshen shi kenan sai sa wata rana eh wata rana wani daga cikin magabata tun lokacin wato da ɗan saura-sauran jahiliya ba ta yi da ƙarewa ba ana zuba da kanun mutane da komi cikin juji kawai sai ce ma wani zo mu je karakka ko da suka je sai ya tafi cikin juji wanda ke can bayan gari daga ga guntattacin kanun mutane nan ga kasusuwan mutane nan ga shara nan wurin ga abubuwa daban-daban nan sai ce kaga waɗancan kanun da kake gani yayyade ya ce kanun wasu mutane ne wanda sun murmuri duniya bakin gwalgwado sun yi hayaniya sun yi rikici sun yi kaza amma kaga ƙarshen inda suka sai ya ce kaga kaya wannan wanda muke sawa mutum ya ta kuri ko ya ciwo haram ko halak ko ya cuta da zalunci shi da ya samu da ya sanya ya ce to ka gani su can can ƙarshen su kenan wurin ya ce kaga abincin da muke ci wannan wanda mutum ke ta fama sai ya ci sai ya nemi mai daɗi ya ci ya ce to kaga ƙarshen shi ga can wurin ga ko tattakin shi can wurin da an zubudu ma'ana dai gaba ɗaya ababen da mutane suke ji da sunan rayuwa to ƙarshe can ake rankwantar gaba ɗaya saboda haka ba a sallah cikin shuji wal majizara da mayanka shi da majizara kenan majizara shine inda ake yanka dabbobi ba wurin sai da nama ba a inda ake yanka dabbobi shine ake da majizara amma inda ake sai da nama wannan babu wanda ya ce ba a sallah wal maqbara da kuma makabarta nan makabarta mun yi magana a kanta wa qari'atut tariq qari'atut tariq shi babban hanya wadda mutane ke bi me yasa ake ce mata qari'a qari'a shine wato li'anna al-aqdama qara'ataha saboda daga daga mutane wato sun yi ta kwankwasa hanya sun yi ta tattakawa ta zama kenan dan haka ma qari'atut tariq ita ce babban hanya wadda mutane ke yawan biya me yasa ba a yin sallah a bisa babban hanya abin da ya sa ba a sallah kanta saboda mutane da dabbobi suna wucewa dabbobi suna sakin bayan gari mutane suna tattakawa ta rayuwa a kawo najasa na daya na biyu kuma tana yiwa in ka zo ka kabarta sallah ka cutar da mutane masu wucewa ala kulli hali ba a yin sallah nan wal hammam da ban daki shi ma mai magana shi wa ma'atinul ibil da wajajen da raƙumma suke taruwa ma'afin shine wajajen da raƙumma ake tara su a gurfanar da su don haka nan wuri biyu ne yake karɓan wannan sunan da garken su inda suke kwana da kuma wurin bar ruwansu inda ake tara su don a ba su ruwa shi ma nan ma'atun al'ibil ne kenan wannan wajajen duk inda ake tara raƙumma to ba a ba a sallah a wurin to me yasa ba a To wasu malamai sun ce wannan lamari ibada ce kawai zunzurutu ba san ko me yasa ba. Da haka kawai biya za a yi ba a sani. Wasu kuma malamai suka yi kokarin zakulawa suka ce kamar yadda aka hana aka ce duk wanda ya ci naman raƙumi sai ya sai ya sake alwala. To saboda raƙumi yana da kaushin halitta. An halicce shi da kaushin hali. To ana gudun ya zo ya maka kaushin halin lokacin da kake sallah. Tun da wurin da suka taru ne. To shi yasa ka kenan ka kai shi kuma sallah an hisan kullum mutum ya samu nutsuwa da wuri mai nutsuwa yayi to wurin da ke da kwai saura kumi kaga akwai yiwuwar wata rana ran shi ya ɓaci ya taso ya hau bisan ka ko ko ya mafarki aza hanya ce bayan ka sujada kawai sai tashi ya taka kai wuce saboda haka dai ba a sallah nan wurin wa fauka bahari baitillah da kuma saman ɗakin Allah saman ɗakin Allah shine ne Ka'aba ake nihi saman Ka'aba ba a sallah saman Ka'aba amma shi shi kadai ne wanga bai da dalilai masu goyon bayan shi don haka shi ya tabbata da ifi a cikin hadisin waɗancan shiddan duka suna da dalilai ingantattu wanda suka tabbatar da hukuncin su amma wannan na ƙarshe shi babu dalili wanda ya tabbatar da shi don haka ya tabbata min da ifi tun da ya zo ƙarƙashin hadisi da ifi kuma ba wani daga can waje kenan cewa ba a sallah saman ka'awa wannan bai da inganci ana sallah saman ka'aba ana sallah cikin ka'aba ana sallah wajen ka'aba a fuskanci ka'aba manzo Allah sallallahu ya yi sallah cikin ka'aba dan haka ana hawa saman ka'aba ai sallah na'am tunda dai hadisi bai inganta ba to za a tsaya akan asali wa ana abi marsadin al-ghanawi قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها abu marsad al-ghanawi yace na ji manzo Allah sallallahu yana cewa kar ku yi sallah a wajejen kaburburra kuma kar ku zauna a kansu to sallah a cikin makabarta zancen shi ya gabata zama akan kaburburra shi kuma saboda girmama gawar musulmi musulmi yana da alfarma ko yana da rai ko bayan ya mutu yana da daraja musulunci bai yarda ba a wulakanta gawar musulmi saboda haka yana cikin kimanta gawar musulmi ba za ka zo ka yi zaune ba kan kabarin ba a yarda ba ko ka zo ka yi gare da mota bisa kabarin ba a yarda ba da wannan kenan ba a ko kuma ka taka ka wuce ba a zama bisa kabari ba a taka shi a wuce ba a zo a yi gare da mota ko abin hawa a kan kabari saboda yi kimanta shi rawahu muslim وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أهدكم المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما أخرجه أبو داود وصحه ابن قزيمة وأن حديث أن أبو سعيد أتكين شمال الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا جاء أهدكم المسجد إذن أينكو يزو مسلاتي فلينظر تو يدوبا يغني فإن رأى فينا عليه أذى إذن يأغى وندتي a takalmin shi au kadaran ko wani kazamta falyamsaha hutu ya shahi shi wal yusalli fihi ma sai ya salla da su akhrajahu abu dawud wa sahih ibn kuzaima abu dawud ya fitar da shi ibn kuzaima inganta shi kaga wannan hadisin cikin shi akwai nuna maka girmama masallatayya ba a shigowa da a ba a shigowa da takalmi masu najasa ciki sannan cikin hadisin akwai nuna maka cewa mustahabbi ne yin sallah da takalmi me yasa yake musu habbi don manzo Allah ya umarni yace aiko yace ya kalli takalmin shi in yaga kazamta ya goge yayi sallah da su kenan manzo Allah sallallahu yayi umarni ayi sallah da takalmi karara haka wata riwaya ta zo cikin sunan Abi Dawuda manzo Allah yace ku saba ma Yahudawa ku dora yin sallah da takalmi lalle Yahudawa ba su sallah da takalmin su saboda haka sai wani munafiki ya zo ya ce a ai izalanci ne yin sallah da takalmi kuma alhali hadisai ne tabbatattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai ba za ka yi ba to bai kamata ba ka soki abin da yake tabbatacce manzo Allah ya ce a saba ma yahudawa dora yin sallah da takalmi umarni ne ko ba umarni bane don haka malamai suka ce matsayin shi mustahabbi bai kai dole ba mustahabbi ne don haka irin yanzu masallatayya namu wanda ba irin nada bane ana musu shinhuda a musu kwalliya a gyara a yi waye kaga yanzu babu wannan mustahabbin ko mutum ba zai zo ba kawai ya banko kai masallaci da takalma shi je mustahabbi a ba za ka yi haka ba yanzu amma dai asali in ba cikin masallaci ba ne ba irin wannan wanda aka gyaggyara haka to kana iya yin sallah da takalminka musamman in kana da aminci da takalmin cewa ba su tako najasa ba yasa kake ganin kasashen larawa har yanzu akwai masu shiga masallatayya da takalminsu musamman ma irin manya-manyan 'yan kasuwan nan masu arziki wanda su ba su ta haya bisa ƙasa mutum ya je zai ga kasashen larawa su da takalminsu suke shiga saboda akwai wanda takalman shi wato takalman shi ya yi hannunka tsarki saboda gaba ɗaya rayuwan shi mota ce yake shiga in za a kai shi biro bakin kofa ake kara shi ya shiga in za a kawo shi masallaci ma bakin kofa ake kara shi akwai wani tsoho wanda muka dora sallah da shi wani masallaci mun yi sallar da ta ta shekara da shi amma wallahi kullum da takalman shi yake sallah bai taba hudda sau takalman shi wuyan ma huddawa gari su saboda irin wanda ake babballawa ne a saboda haka da ya zo dama direban shi yana zuwa masallaci zai kara motar jikin kofar masallaci yana huddo kafar shi sai ta cikin masallaci haka yake ko kai munafiki ne ko mara tsoron Allah ne kai baka zargin wannan tsohon ka san bai wata bai wani laifi ba saboda takalman shi yana da tsarkin da ya yi hannunka tsarki to kaga ba bai da matsala wannan to duk ko gobe mutum ya amunta da takalmin shi masu tsarki ne ɗari bisa ɗari yana yi sallah da su amma in dai yana gudun ya jawo rigima to kawai ya haƙuri saboda mustahabbi ne yin sallah da takalmin nan don haka dan kar mutum ya zo ya jawo rikici a ta tattaunawa ya ce shi yana ganin takalman shi sabi ne yanzu yanzu ga sanya su su kuma sauran mutane ba su san wannan ba in ka je kai sallah da takalmi wuri sai ma an kashe ka Allah in kashe gaban sallacin wani wasu jahilai jibi za su yi jihadi ne wanga bai hude ne ai kashe shi neman lada ne da neman kusanci wajen Allah wallahi wani zai ce kai bai hude ne kuma ya fata wanka a kashe alhali yin haka ne shine saba ma yahudawa don haka dai wannan hadisin ya karantar da mu halaccin yin sallah da takalmi kuma sannan abinda kawai manzo Allah ya ce idan ɗayanku ya zo masallaci ya kalli takalman shi idan ya ga ya tako najasa to sai ya goge ƙasa sai ya shiga ya sallah da shi don sallacin annabi ba irin wannan shinhudin da ake da irin wannan abubuwan da ba haka yake ba ƙasa ce kawai ko yau da haka yanzu duk ma duk musulmin da ke gardama ba a sallah da takalmi to in ka haɗe da shi marga sai ka ga mamaki sai ga can ya yarda a yi sallar gawa da takalmi bai sallar farilla ce bai yarda bai mai bambancin su me bambancin su ko kana ganin akwai wani sharaɗi ne na bambance tsakanin sallar gawa da sallar farilla ai yanda ba ka yin waccan sallar sai da alwala to ita ma wanga sai da alwala duk sharaɗin da ke da kai cikin sallah akwai su cikin sallar gawa saboda haka zancan kawai ruku'i ne da sujada abba aigo da sauransu don haka zancan ka ka bambance tsakanin su ba wannan tunda dai kaga ana yin sallar gawa to ita ma wadda ba ta gawa ba ana yi kuma ko sallar gawai in dai takalman ka baka yadda da shi ba ka kai in kai to kawai ka APS sallan nan taka bata yi ba dan haka in dai takalman ka baka da garantin yana don akwai wanda shi takalman nashi wallahi bai da garantin tsarkin shi kawai dai ya ga mutane sun jera da takalmi ne shi ma jera da nashi to ai ba haka nan bane ake ne ko sallar gawa in dai takalmin ka kana tsammanin suna da najasa to sai ka cire su kai haka nan ba takalmin ko kuma ka goge ga ƙasa domin shi dattin takalmi ƙasa tana tsarkake shi babu buƙatar sai an sa ruwa shine abinda mu haka kan malamai suka akan shi wanda suka ce sai an sa ruwa kada ya tsarki magana su ba ta da inganci وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم العذاب خفيه إحدى ما كرنت وانا حديث متايا لوكا تنشالله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza wata ahadukum al'azabi khuffahi idan ɗayan ku ya tako kazamta bi khuffahi da hufofin shi biyu fa tuhuruhum turab to tsarkin su shine ƙasa kaga wannan hadisin yana tare da wancan ko kenan abin da ke tsarkake takalmi ko huffi shine ƙasa ba sai ka sa ruwa ba yanzu da mutum ya zura takalmin shi yana son yayi sallah da shi sai yake ganin ya tako wani abu to abin da zaka shine ka koma kote ka darda su ga ƙasa kawai da ka darza ka diba ka ga ya huta sai ka zo ka yi kabbara Allahu akbar kai sallan ka shikenan ba sai ba ana nihin tsarkin takalmi ba shine ka sa ruwa soso da sabuni ka wanke shi ba shi bane tsarkin takalmi wanda yace sai an sa ruwa sannan ake tsarkake takalmi wasu ne daga cikin malamai magabata Allah yi masa rahama amma magana su ba ta da inganci saboda ta saba wa abin da manzon Allah ya karantar duk da su ma sun yi kokari saboda sun sha aya kasan ba duk wanda ya sha aya bane yake kan gaskiya ko duk wanda ya sha aya bane yanzu kowa ma sha yake hada yan kalaka su ni suna janta don haka su wannan malama abinda wato suka karanta sun ce Allah ta'ala ce wa anzalna mina sama'i ma'an tahura kaji ada ta ce a wanke takalmi sannan kuma suka ce wa yunazzilu lakum mina sama'i ma'an wa yunazzilu mina sama'i ma'an li yutahhirakum bihi suka ce kenan wannan ayoyin biyu sun nuna cewa shi ruwa asali da shi ne ake tsarki kuma shi ne asali wajen tsarki da shi aka sani saboda haka sai an wanke takalmi su yi tsarki to Allah saka masa da alheri ya masa gafara saka takalmi bai bukatar sai an wanke shi abinda manzon Allah ya karantar shi ne a goge shi da ƙasa da ka goge shi ya goguto sunan shi mai tsarki to za mu tsaya kan wannan hadisi insha Allah ta'ala karatu na gaba sai mu tashi hadisin mu'awiya amma mahallu shahiri cikin wannan hadisan na ƙarshe tunda muna zance ne bisa kan babi na sharaɗin sallah ko to wani zai ce nan ina sharaɗin yake wanda aka gai ko to sharaɗin shine ba a sallah sai da sai da tsarki ai mun gai cikin sharuɗan da muka ambata akwai tsarki sai kana da tsarki wurin da za ka yi sallah ya zama yana da tsarki kayan da za ka yi sallah ya zama yana da tsarki sannan haka gangar jikinka ta zamo tana da tsarki ita ma dole sai da tsarkin nan guda uku sannan za ka iya yin sallah idan ɗaya cikin ukun nan ya samu tangarɗa to shi kenan to shi kuma aka ce tsarkin kayan jikinka ba ana nihiri kaka kawai da wannan saka zaka kalla ba kayan jikinka har da hullar da kake sanye da ita kayan jikinka ne har da agogon da kake sanye da ita kayan jikinka ne hadda takalmin da kake sanye da shi to wannan shine dalilin da aka kawo karatun takalmi saboda shi ma yana cikin kayan jikinka wanda in ba ya da tsarki to ba za ka yi sallah ba Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum salam wa na'am eh eh to idan abin da yake bayani shine yanzu akwai wur- akwai tsari na zamani wanda wuraren raƙumma ana kewaye wani wuri inda za a keɓance masu wurin su ne su kaɗai to cikin karan gaba ɗaya hilin karan kuma sai a je wani dabara a yi masallaci a iya yin sallah nan wuri eh a iya yin sallah saboda dama inda aka ce ba a sallah wurin da suka taru ko wurin da suka taru kuma wannan wanda ya kamata shi gano wannan karatun ina tunanin baka mubbi hillatan saboda shi yake shiga daji da raƙun mako wani lokaci sai shiga tsakiyar su kawai ya sallah to shi ne ya kamata ya gano ba a shiga tsakiyar su inda suke taru ai amma in cikin kara yanzu ga inda suka taru sai ka koma can nesa da inda suka taru ka yi sallah ko a masallaci ko kuma inda suka tarin nan kewayayyen waje ma ne gaba ɗaya an kewaye shi kai kenan in mutum ya koma wani gehe ko masallacin da kenan ciki yayi ana sa ran insha Allah ta'ala hani bai shahe shi bana amma makabarta ce ita duk dabarar da ka koma ko inda ba kabari ne ka koma kai to ita wannan ya shahe ka na'am alhamdulillah